بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبعد حتى هكذا إدمار حسب كزر حتى تصر لا حزن نعم وتلو حتى حالا أو مأولا بحرف عنوان سبيل مستقبلا وعرف جواب نفي أو طلب نعم وهدين أن وسترها حتم النسب نعم نعم وبعد
وبعد حتى نعم هكذا إجمار عن نعم قوي wannan an نعم hatmun wajibi ne ba da hatta bayanan na hatta نعم wato muna magana ne akan nisan inda a- an take zuwa amma a boye ta lalle kuma ta zama ta yi aiki bayan haka mun yi magana akan inda aka kawo zancen bayan nafi a kana bayan korewa kana cewa lalle ana boye ta kuma sannan za ta yi aiki نعم
kamar wa makana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim nan da muka magana نعم sannan haka na bayan au ita ma amma ma- au din wacce take ta kyautu za a iya tana zuwa da ma'ana hata نعم ko kuma illa shine muka magana shi ma anan wajen dole wajibi a boye an kuma sannan har ila yau za ta yi aiki na suba نعم to shine ya ci gaba har ila yau inda ake boye an dan da dole dole kuma sannan har ta ta yi aiki shine bayan nan na hata tana zuwa ita ma ta yi wannan aikin ya نعم misali ya ce ka jud ka yi baiwa hatta ta surra zahara har ka faranta wa ma'abocin bakin ciki kai ta Na'am.
baiwa har sai ka faranta masa kaga hatta ta surra
نعم a ta nan yanzu akwai an hatta an ta surra ne نعم amma nan sai aka boye ta dole ta zama ta yi aiki kuma za ta yi aiki ne na su ba nan to wajibi ne wannan a boye ta وتلوى
haka na da bayanan na silwa حتى silwa حالا silwa hatta ta hatta نعم silwa hatta نعم حالا أو مؤولا به إرفعا نعم إرفعا وانسى كي رفعا وانسبي كنسبة وكما دا مستقبل.
المستقبل عبي اللي وانده يكي مستقبلي وذاك وا تلو حتى وانده يبو حتى إنن حالا حالا كذا شيء سينا حالي أو مؤولا به وكما ينا أبني وتاويلي به دشي نعم
wato yayi magana zancen cewa kamar yadda muka faɗa a baya cewa ita an nan hata nan ana kana zuwa da an ko take mulmara bayan nan na hata sannan kuma a masa nasu ba نعم to sharadi idan fi'ilin ya zama bayan ta ya zama mustaqbali ne a gane نعم idan ya zama hali ne ko kuma wato a me yake da suna abin Awwal.
da tawili ne da hali to wannan Na'am.
wajibi kai masa rafa shine abin da yake nufi a nan نعم ka gane ko نعم na misali shine ga shi nan inda ya misali da yake cewa kamar sirtul bari hata hata a duhula sirtul bari hata hata a duhula ha Ah.
wasu zulu hata ya kula rasulullah a cikin kira annabi shi yace hata ya kula rasulullah نعم a gane ko نعم to ka iya yin wannan
نسبك eh kai na kuba نعم eh sannan kuma wani su bi kai na zuba Ah, cewa ta musamman da lago نعم eh na ba yauwa haka ne yana magana zance cewa idan ya zo bayan hata ɗin to duk lokacin da ya zo to sai kai masa rafa'a za ka masa yana hali kuma yana abin yau tawili da hali yanzu نعم wancan da kace sarki bara hata ina hatta adhulu ha za ka ce نعم ko kuma zulzulu hatta ya qulur rasulu shi kira annabi abin da ya karanta kenan hatta ya qulur rasulu kai rafa'a da ka gane ko نعم yawa abin da zaka kenan yanzu hata din nan akwai an abin kaddarawa gare shi نعم Eh, الله الله شاك يا رفاع eh halin saka cewa sana yau ko sai kai rafa idan dai abin da yazo bayan hata din ya zama da cewa hali ne ko kuma abin yau tawili da hali نعم نعم sai وانسى kai rafa amma kana yin nasba ga abin da yake bin hata al mustaqbala idan ya zama mustaqbali ne abu نعم fi'ilin sai ya zama da cewa mustaqbali ne to wannan haka ne kaga faqatul lati tanbiha hatta tanbiha ila amrillah kaga faqatul kaga ana magana da san istiqbali ne shi fi'ilin نعم don haka ne yanzu wannan magana da zaka hatta tafiya din nan sai ka fi'ilin ne tunda mustaqbali ne sai ka ce hatta tafiya ba za ka ce tafiya ba haka na wazuzulu hatta ya kula rasulu a wata kira'a duk kira'a su ta nan gaba ɗayan su hatta ya kula suke cewa shi na fi ne kawai ce hatta ya kula yauwa sai shi ya dauka a wajensa ya yi tawili akan cewa hali ne don haka ne sai ka ce hata ya kulu rasu to idan shi a ha- kira to hal kaunhu yawa hali ne ba ya zama hali ne kuma.
to ko kuma abin yau ta wule da cewa halin ne shi to sai ka raba amma idan ya zama cewa filin mustaqbali ne to wani haka ne wannan sai kai masa ah, nasba za ka yi masa shine wannan magana da muka yi magana da shi na'am na'am wa ba da fa bayan nan na fa jawabi na fim jawabin nan na kora au ko dalabi kuma dalabi na'am mahadaini ne wanda suke tsuntsa su dalabin ko na biyu na'am an an nasaba na'am ita an ta yi nasaba wasu turha hakan ko na'am ko yace ya zama wajibi ne shi abin da yake nufi cewa wajibi ne idan duk lokacin da aka zo an ta zo ta yi nasaba kuma aka shafe ta na'am bayan fili mularayi to idan dai aka zo aka yi jawabi da fa ka gane ko na'am to idan dai abin da aka zo din da farko din ya zama na cewa horo ne shi a dalabi ne ko kuma nafi ne na'am kuma nafiyin ya zama mahali ne tsuntsa na'am sannan kuma ila yau dalabin ma ya zama tsuntsa ne ma'ana abin da ake nufi da cewa nafi ya zama tsuntsa ne shi ya zama a wajensa ba a tunanin wani isbati tare da shi nafiyin kora ne kawai to to ba zancen a dinga tunanin cewa ai a wajen nan gashi an yi korar amma kuma akwai wani isbati isbati a cikin abu kora ce kora kawai shine ma'ana na fiye tsuntsa kenan yawa zai ba da misali a ciki ko kuma a inda ya zama ɗalibin shi ma mahalan ne shi ma ya zama da cewa tsuntsa ne shi babu wani in an ce shi kuma ɗalibi ya zama mahali ne shi ya zama wani cewa an ji horo horon kuma ba inda ya zo da siga irin ta ismul fa a ismul is- suna na fi'ili ba shine ismul fi'ilin ba na'am kamar yanzu irin sa ko ma ai mun faɗa mun ce sunan fiɗi ne sama can ba ko Eh.
tun daga shi an ji ɗalabi amma kuma nuni ba ta shiga cikin sa ba ga ya zama sunan fiɗi an bige ko na'am to duk inda ya zama na cewa horon da ya zo ɗalabi ka san dama ɗayan biyu ne ɗalabi an ce ɗalabi ko ya zama horo ne ko nahayi ko du'a'i ko istiqani ko tamanni ko tahalili waɗannan duk waɗannan abubuwan suna da ƙarƙashin ɗalabi ne na'am to kada ya zama horo wanda shi na ɗaya da sun ɗalabi ya zama horon da aka zo da shi ya zama sunan fiɗi ne
na'am ko kuma ya zama a siga ne ta labari ya zo shi horon a shi horo ne amma ya zo da siga irin ta labari to in ya zama haka ya zama bai zama tsinta tsuntsa ba kenan bai zama ɗalibin bai zama tsuntsa ba kenan na'am an gane ko Na'am.
ya zama horo ne horo kawai ya zama ya zo da siga irin ta it'an an gane ko to in ya zo da irin wannan sigar to an san cewa shi siga ce ta horo Na'am.
wannan shi ke magana na'am to in ya zama ya zo da wannan kuma sai ya zama a gabansa akwai fata ta ta jawabi to wannan fat- fata jawabi din lalle ka boye an bayanta kuma sannan an ɗan dole ke aiki dole ke nan shi ne abin da yake magana an gane ko a misali yanzu inda ya zama da cewa ka zo da a, a, misali inda ka zo ka zo da farko na nafi shi muka magana ko kamar layi kuza alaihim fa yamutu layi kuza alaihim fa yamutu kaga wannan nafiyin kaga kora ce kuma kora tsuntsa ce babu wani mutum isbati da ake nema a yi an gane ko to wannan shi shi ake magana Wai wannan wajen fayin mutu kaga dole za ta yi nasu ba kaga fayin mutu ne ne aka shafe ne ko Na'am.
akwai an a kaddara a wajen wannan kuma haila yau ta yi nasu ba ka gane ko na'am yawwa
wa- na'am ina misali kaga misali kamar misali kai kace ma anta illa ta tina ta hadisuna kaga ma anta illa ta tina kai baka zama sai dai ta tina ka zo mana ta hadisuna to anan wajen kaga gashi an yi kora amma kora kuma sai aka ce illa haka na ila ya kawo kama akwai kora ce amma akwai isbati to anan wajen an zo kaga ba kora ce mahala ba na'am
ka gane Eh.
a ce aka yi ma anta kawai in aka faɗi wani abu kaga ba amma an ce ma an da kuma aka ce illa haka ma an tabbatar da an yi kura kuma an kawo wani istisnai a ciki haka ma akwai isbati isbati a ciki don haka ne ba dama ka ce fatu haddisa na ya ka ce fatu haddisa na ya ka rufa a nan wajen domin ba nafi ne tsuntsa ba a nan wajen an gane ko yawwa misalin ɗalabi kuma wanda ɗalabi mun ce shine ko ya zama horo ko nahayi ko du'a'i ko istifhami ko arabi duk da haka ko kuma akwai tahlili ko tamani yawa duk akwai Ana nan a gobe.
yawa eh a babu ana wajen tunda in akwai a- ana a wajen ai ba dama ta dole ta aiki ai yawa to anan wajen ba dama kai idan ya zama akwai dalabi ne kuma to dole ya zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko ya zama horo ko na hayi ko du'a'i ko isfahami ko arali ko tahalili ko tamani ina misali inda horo yake kamar ka ce itin itini ba ukure maka itini ka zo min ba ukure maka kaga horo ne wannan kuma horon tsuntsa ne ka zo min ba ukure maka sai ya girma maka to wannan haka ne kaga dole kai na suka saboda akwai horo ne ya zama horo tsuntsa ko kuma nahayi ne nahayin ma ya zama tsuntsa kamar latil rib zaidan ka yi liribaka latil rib zaidan ka yi liribaka kaga shi ma wannan nahayi ne wannan shi ma wannan in ya zo kamar shi ne inda yake zuwa ƙur'ani la ta ɗaga fi jin bai hilla alaikum ga nabi kaga la ta ɗaga fi bai hilla alaikum ga nabi kaga bai hilla ne an nan gaban gaban fataki gaban fataki.
amma kuma dole a shafe ta wajibi ne a goye shi ne wasu turha hatimun nan wajibi ne a goye na'am sannan kamar du'a'i kuma kamar kace a a rabbi insurni fala ahzila fala ahzila rabbi insurni ya ubangiji ka taimake ni fala ahzila to akwai yin da an dan a kaddare kuma sannan har ila yau za ta yi aiki an gane ko kaga addu'a kenan sannan idan istifhami hal tukrima zaidan fa yukri maka hal tukrima kai zaidan yanzu aka kira mu zaidu bai yukri maka to kaga nan wajen shi ma bai yukri maka dinnan akwai an fa hallana min shufa'a fa yashfa'ula fa hallana min shufa'a fa yashfa'ula kaga shi ma nan wajen diddi istifhami sai zan can arali yabna al-kirami ala tajnu kwatu bisira ma har haddasa ka fa mara in kaman sami'a yabna al-kirami ya kai dan manya ala tajnu yanzu ba ka kusanto ba kaga ya arali ne kwatu bisira kaga ma kar haddasa ka abin da suke zantar da kai fa mara in kaman sami'a ai wanda ya gani ba kaman wanda ya ji bane kaga kwatu bisira to shi ma ba an tufsira kaga nan wajen arali ne a gane alatan zil inda na ko ta shi ba haya yanzu ba ka sauka a wajen ba ka samu alheri ka ga duk arabi ne sai ta halili shine kaman kwaɗai ta waje laula ta tina fa tu hadisa na laula ta tina fa tu hadisa da ka zo mana ai ka zantar da mu ka ga sai a ce fa tu hadisa ko kuma laula a hartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min asali fa asaddaqa ita shi ma wannan ta halili ne shi ma sai ta manni laita li malam fa ata saddaqa minhu laita li malam ina ma dai ina da kudi fa ata saddaqa minhu ni sadaka minhu da gare shi ya laita ni kuntu ma'ahu fa afuza fawzan azima kaga fa afuza a gane ko duk wannan kowanne daga ciki dai lalle wajibi ya zama na cewa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa ɗalabi ne su kuma ɗalabin ya zama ɗalabi ne mahala kaga duk daga cikin su ba wanda ya zo da lafazin suna na sunan fi'ili kamar irin zuma ko makamantan waɗannan ko kuma ya zama da lafazi na labari ina misali ka ce sa fa a hasinu ilaika ba da maka ce fa a hasinu sa ni kawai fa a hasinu ilaika to baka ce fa a hasinu ba domin anan wajen ya zo ne horo ne amma kuma ba da siga ta ifa'al ba ko hasbukal hadisu fayyana mun nasu zancen nan ya ishe ka fayyana mun nasu mutane su bace ba ka ce fayyana ma ba haka kuma ya zo da siga ya yi ta labari a nan a gane ko da duk wa'annan kowane daga ciki shi ne waɗanda idan sun zo za su zo su zama lalle ka'ida ne su zama maharan ne kowane ya zama tsuntsa ne in koren ne ya zama tsuntsa koren in ɗalabi ne ya zama tsuntsa ɗalabi ne kafin su yi aiki
na'am walwawu kaga wawi kalfa kamar fa take in tufidu mafhuma amma idan ta fa'idantar da mafhuma ma'a ma abinda aka fa'idanci ma'a a ciki wato akwai musahaba ma'a ya tana tare da tare da abu ko musahaba kenan na'am to in dai akwai ya zama cewa shi wawi ya zo amma yana da ma'anar musahaba to shi ma kaman fani yadda muka ce fadin jin tana zuwa a boye ana a gabanta kuma ta yi aiki to haka wawi ma yana zuwa shi ma ya haka in dai ya boye wannan in dai ya bayyana musahaba shi wawi na akwai inda yake zuwa idan wawi na dagi kawai ko to wannan kaga babu ba za ka yi masa wannan ba amma na ta kun jaldar Na'am.
wata zikirar jaza kada ka zama ƙato kuma ka dinga bayyana firgita daga an maka ranar ga ta alama mai ƙarfi kuma sannan ka dinga bayyana firgita kaga la ta zama Wata zikira.
wata zikira sai ka ce wata zikirar jaza kaga wawi ne yazo amma akwai an akwai ya tare da shi shi ma wannan ka iya na'am na'am na'am wa ba'da gairin nafi jazman itamil na'am itamil kai dogo kai dogo kai nufi ka nufi jaz- jazman jazman ba na'am da jerin nafi na'am bayan wani kora na'am amma inda kudul ba ba idan ka sarayar da ba wal jaza'u jaza'u qad qad uti kuma jaza'in ya zama ana nafi nan kuma yana magana ne a cikin inda aka zo ba nafi bane wani nafi daga cikin abubuwan da muka ce muka ce ba nafi ba ga mun ce dalabi kenan ko dalabi ko muka ce duk yana daga cikin waɗannan abubuwan duk da muka lissafa wajen guda bakwai wannan to wani nafi shine dalabi kenan idan ya zo to ya halatta a idan ya zo a yi jazma idan ya zo inda ya zama ga faɗin ce ta kamata ta zo a ga faɗin ce amma sai ya zama babu faɗin na'am to in dai babu faɗin ka ɗauke to maimakon kai na zuba kuma a nan wajen ce zama lafiya ai mun ce in fata zo za a kaddara ana bayan ta a gaban ta kuma kai na zuba ko to amma idan ya zama face ba ta zo ba kuma sai aka shafe ta to anan kuma ba dama ka ce za ka yi na zuba a nan wajen sai dai kuma ka je abin da za ka kenan ila jazmar yaran yanka da sharadin kala kala ne na misali yayi magana ko shine ce in tu sukin inda da inda kudul shine in ka sarar da fa wal Wal jaza'u jaza'u qad qad qus kuma jaza'in ya zama ana ana nufin kace zurni a zurka zurni to da ka kawo fa sai ka ce fa a zuraka an gane to fadin ma sai ka shafe ta don haka ne kace zurni ziyarci ni kaga horo ne a zurka sai ni ma in ziyarce ka ila a'a ya ya ya shi wannan an yi masa jazma ne saboda kaddar sharɗi a wajen ai in ta zurni a zurka zurni ka ziyarce ni in ta zurni in dai haka ziyarce ni kuwa to a zurka kaga dama ina ai tana da zamta fi da larai guda biyu ne ko na'am da na fa- na jizai da na wannan da na sharɗi na'am don haka ne ya zama kamar dalilin da yasa kenan aka ce aka jazma wa'ansu dalilin da suka faɗa kenan suka ce dalilin da yake nan ya faɗin ta zurne a zurka ko kuma an suka ce a'a an masa jazma ne da jumlar take kafin shi ka gane ko jumlar wannan jumlar zurni din a zurka ita ce eh ba zan haka ne ya zama na cewa dai idan dai fata zo in dai kamata ta zo sai bata zo ba ka shafe ta to ba dama kuma ka kaddara an kuma a wajen ka kike aiki sai dai kuma ka jazma a nan wajen
na'am
eh ma in ƙara.
na'am to wa shartu jazmi kaga shaɗanta jazma ba da nahayin bayan hani anta da shi ne in ka sa in qabla tun la kafin la duna halifu Halifu ya ya ƙa.
ba tare da wani kuma sabani ya zo ba sharadi duk inda nahayi ya zo ka gane ko na'am sharadin a ce a ije zuma bayan nahayi kaga wancan mun yi magana zancen horo muka yi magana ko To idan kuma nahayi ne sharadin a ce a yi masa jazma anta da sai dai ya zama ka sa in Kabla kafin la.
la ita la din ta ta nahayi din dole ta halifin wuka kuma ya zama ba a samu bambanci ba da in ka sa la din ma an gane ko ka Na'am.
misali kace la tadunu min al asadi ta salam kada ku kusanta daga zaki ta salam ka ku fita to idan ka kaddara in a bayan nan in la tadunu min al asadi ta salam in ba ku kusanta daga zaki ba za ka ku fita akwai bambanci da cewa la tadunu min al asadi ta salam ba wani bambanci a wannan na'am kada ku zanta daga zaki da salam ai gaskiya ne ita ma wannan jumla Na'am.
wata jumla ma ita ma gaskiya ce amma misali inda cewa kai la tadinu min la tadinu min al-asad ya kuluk kada ku zanta daga zaki ya ci ka ya ci ne yanzu in ka kaddara in in la tadinu min al-asad ya kuluka ya ya wannan jumla ta yi ka baka ku zanta daga zakin ba kuma ya ci ka haka a jumla ba ta gaskiya ba ko don haka ne a nan wajen wannan jumla sai dai ka ce ya akuluka ba ka ce ya kulka ba ka ce ba na'am sharaɗin ajizma kenan a nahi sai idan in ka sa in kafin la kuma kaga cewa jimlar da wannan da wacce din ba wani ta'arufi a tsakanin su ba wani bambanci to shine in haka ne sai ka ce taslam amma in ba haka ba taslamu za ka ci Na'am.
amma wannan ya akulu kaɗan na'am wal amru kaga horo na'am in kana bi ghairi if'al idan ya zama ba da if'al bane alatan sai jawabu jawabu to kada ka wuce jawabin sa ya za ka masa wajen Wajen zama zama ka hukubala.
shine ka fuskanci ya zama hujjar masa wancan dai bayanin da muka yi a baya shine yanzu ya fito da shi na kankara haka kawai cewa duk lokacin da aka zo aka ce an yi horo to na'am sharaɗin sai idan ya zo sharaɗin da sharaɗin ya zo da lafazi na siga horo if'al amma kada ya zo da su da siga irin ta labari ko kuma sunan fili in ko ya zo da irin waɗannan to ba yanda za ka masa sai dai ka masa jizma an gane ko ba da maka masa nasu ba a nan wajen sai dai ka masa haka sa walhin ilaika hasbuka hadisu yanamin nasu hasbuka hadisu yanamin nasu wucin da ya ishe ga mutane su yi a zai nam ne a gani to sai ka jizma a nan wajen tunda bai zo da siga irin ta wannan ba amma in ya zo da siga ta ibal wannan sai ka masa nasu ba kamar yadda muka magana a baya Na'am, wal fi'lu ba'da al-fa'i kaga fi'ili bayan fa fi a raja cikin raja nusib.
a wato a sha'arin kauna kenan ne sai ba an masa nasu ba Na'am, kanasibu ma kaman nasabtar ma ilal Ilal samani.
samani yanta su na'am.
ma yanta su ne abin da yake dangantuwa ila samani ila samani kamar Na'am.
yadda aka ce a can baya muka ce ma fa tana zuwa wajen abin da ya shafi tamanni ko Na'am.
ta zo ta yi nasu ba tare da an mulmara to haka idan abu raja'i ne ma shi ma haka yake zuwa shi ma a maka nasu ba kamar yadda aka yi waɗannan abubuwan ba wani bambanci da wannan abu la'alli abu lugul asbaba asbaba samawati fa haddali'a kaga la- la'alli ya- la'alla tana zuwa da taraki ne ko kaga wannan a fa haddali'a shine kira'ar hafsu an azim shi ce fa haddali'a Na'am. Na'am. Wa yana alasmi?
halizin fi'ilin udayf Na'am.
tansibuhu an Sabita.
sabitan aw munhas idan dai ya zama na cewa alazmin halizin fi'ilin wani sai ya zama fi'ili an adabta shi alazmin halizin abin suna wanda yake suna ne tsarka in an ce ismin halizin suna wanda bai da wani ma'anar fi'ili a cikin bai da wani ma'anar aiki a cikin amma yanzu sunan fa'ili ai akwai ma'anar aiki a cikin ko ko irin sunan mafuli da sauransu Na'am.
amma suna wanda yake suna tsuntsa shine wanda ba za ka ji wani zancen wani zamani a cikinsa ba suna ne kawai suna to shine Ah.
sunan halin kenan to idan dai ya zama cewa wani ka zo ka adabta fi'ili a bisa suna wanda yake hali to tasibu Tasibu.
sai ka masa nasuba Na'am.
tasibu an an za ta yi masa nasuba Na'am, ta yi sabita.
zan yana nan matabbaci ne a Amra.
amurhan ko kuma an shafi ita hannun tana nan ko ba ta nan duk dai za ta yi masa aiki Na'am.
a gane ko Na'am.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا kaga nan wajen ai akwai wahayan a can baya ko wanda wahayan din nan bai da wani ma'anar wanda za ka kawo wani ma'anar fikini tare da shi mai sai haka ne in ka zo ka haɗa wata fikini a can gaba sai ka ce au yursila rasulan abin da za ka faɗa ke.
Wahayan. daga cikin.
wahayan Eh.
eh shi wahayan nan ai suna ne halis Eh.
to duk lokacin da ka zo ka adamta fi'ili Na'am.
a suna wanda yake halisi Na'am.
sunan shine halisi wanda bai da ma'ana ma'ana ta- ta ta fi'ili fi'ili tare da shi kenan to shi fi'ilin sai kai masa nasba tare da kaddara an tare da shi shine ta zuwa an sabitan amuna ita annan sai ta zuwa tana nan ko ba ta nan za ta yi ta zuwa Yerusalem.
eh Ya zama a an yi fula mazari kenan.
yauwa kamar mazari kenan kaga ba wani zancen wani kai magana magana zancen ah, tajaddidi wani hudufi tare da shi babu wani fi'ili tare da shi yauwa shi ne abin da yake magana Na'am.
amma idan ya zama da cewa akwai irin waɗannan abubuwan wannan ba dama sai dai kai masarafa kamar kace a da'iru faya galabu zaid faya galaba zaidun azubawu to anan wajen ba dama kace faya galaba sai dai kace faya galabu a Na'am.
ɗa'iru ai abin da yake tashi ya fusanta zaidu shi ne kuɗa ka gane ko to a nan wajen da kace a ɗa'iru ɗin nan ayan ka duba kaman a ɗa'iru ɗin nan ya zo da ma'ana allazi ya diru ne kawai abin da yake tashi har ya fusanta zaidu shi ne kuɗa sai haka to kaga domin allin nan da ta zo a nan wajen ka kaman ka ce allazi ya diru ne to a ɗa- ɗa'iru ɗin nan da ta faɗa kaga matsayin kaman ya diru yake ita kuma alɗin nan dama domin mace ce ai masuli ne ko ai tana buƙatar sila duk inda kuma sila take ai jumla take zuwa Na'am.
to kaga ɗaya kuma ai ba jumla bane kaga a yin haka ne dole ka kaddara cewa alɗin nan dole ka kaddara ya diro kenan a wajen wanda ya diro jumla ce ko Na'am.
to kaga in haka ne kuwa kaga a nan wajen ashe alɗin nan ta zo ne ta rabu zuwa abin da ba a sa mata alibi da lami shine fi'ili ya diro din dole haka shi ta kace to bari ka raba shi zuwa abin da ake raba shi zuwa suna sai ka raba shi zuwa ɗaya Na'am.
kaga ashe kenan a nan wajen abin kaddara shine allazi ya biru sai ga laba zaidan kaga dairin nan kenan ashe ba suna ne wanda yake mahadar mahali Na'am.
an gane ko Na'am.
to shi ga a nan wajen ba dama ka ce faye ga laba sai dai ka ce sai ya na'am wa shaddu hazu an shafe an ya zama shazzi wa Wa nas- nazbun wa nazbun.
kuma a ce ta yi nasba a shafa an din na'am kuma a yi nasba to ya yi shazzi fi suwa ma marra a cikin wani abin da ya shuɗe din nan banda abin da muka gaya maka cewa za a sha za a sa an a shafe ta kuma ta aiki in dai banda wanda muka gaya maka to duk wanda ka ga ya zo shazzi ka kabar minhu ma adala wal minhu ka karbi ka karbi abin da adali rawa ya rawaito wato idan mun zama da cewa ya zo a abin da laraba Mm.
ka iya karba shine kamar misali yace murhu ya hafiraha murhu ka hore shi ya hafiraha ya haka ta ai an ya hafiraha ne a nan wajen amma sai kace ya hafiraha ka shafi annan to shi ma wannan ka iya kaddarawa ko kuma kace huzil lisa kabla an yahu zaka huzil lisa kabla yahu zaka a an yahu zaka ne sai kace kabla yahu zaka an gane ko in ya zo irin wannan sai ka karbe shi ana da shi ne rai fasa alai Ya kama da tsalai.
wannan ba Mur- horo ba eh horo ba eh murhu ba horo horo ne Na'am.
ba mun ce da inda talabi ya zo an sai fata zo da Eh.
yake yi ko Na'am.
wannan gashi ba far Eh.
kuma an shafa hannu Kuma an yi.
kaga wanda ka'ida inda ba ta zo an yi zuma aka ce an yi ana yi ko amma gashi kayi na zuba Na'am.
to shine abin da yake nufi a nan Na'am.
to haka can wanda muka yi maka horo da shi ai cewa muka yi sai idan ba ta zo to shine zaka iya kiran ka iya bore koye wajibi ka koya an kuma ta yi aiki Na'am.
Ba, amma nan wajen ka gashi ga dalibin horon ne yazo amma kuma Amma babu babu fa.
babu fa kuma gashi ya nasu ba Na'am.
kaga aisha zine Na'am.
shine abin da yake nufi.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah